أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ngwalkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a takwas ga wata na juma'a dal'ula hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da biyu ga watan sha biyu dubu biyu da ashirin da biyu a darasi da ya gabata muna cikin suratul ankabut mun tsaya aya ta arba'in yau insha Allah za mu tashi aya ta arba'in da ɗaya kayan nan akwai 'yan tambayoyi kuma kayan tambayoyi muna da sunan jama'a da sunan jama'a wanda suke abokan tahiyar da'awa gaskiya muna da kira na musamman ko nasiha ta musamman game da malamai na najeriya don suna bin mu suna jin nasiha da muke da ita cewa da warko su ma Allah subhanahu wata'ala godiya da ya sa su jagororin addini balle a bangaren duk wani mijin hausa jigo dai hanyar da'awa tana najeriya su ma Allah godiya kan haka nasihar mu game da duk masu wadi a ji game da manya duk mai wadi a ji ya kamata wata matsala ba karama ba tana fitowa daga can kuma tana damun mabiya balle mabiya suna mas'alar malami balle almajirai matasa mutum zai tashi hau mimbari na juma'a ya rinka katattakar wani malami cikin malaman kuma sunna da kama suna da komi za ka ce a kowar gida yake ko a wani wuri yake daban inda ba masallaci ba wannan shi ma can wani bangare malamin wancan malamin shi ma ya hau mimbarin mimbarin ya koma kamar mimbarin dandalin raddi kuran gaskiya abin iya damun mabiya daga da'awa abin zai koma gaskiya matsala ta bata da'awar muna fatar an wa abin da malamin da ka sani kare zaka je ce malam wani ko abokina ne ko kazakina ne ma kana ɗaya mai waya ka je har gidan shi ka mai nasiya in nasiya in laifi kana ɗaya mai waya kana mai komi amma kurin ka hau mimbari a yada su kuma almajiri mabiya a hada sosial media a yada malam wani malam wani kama sunan malamin ya kasance ne wani lokaci ma ya kawo da cewa ko makareci ne ko ɗan damfara ne iri ba wani ƙoro sai abin wani ya muni muna fatan masu hudi a ji gaskiya za su ƙwarƙwarin zama a ja hankalin waɗanda masu wannan aikin da fatar haɗa kan al'umma balle a yanzu dama abin a kushe kaɗan kaɗan tunkarar siyasa zaɓe da ya zo abin ya ƙara muni da ƙasan wutar ɗan siyasa na hura wutar muna fatar manya za su yi magana a yi ƙoƙarin riƙe hannun ko nasiha game da masu wannan aiki na raddi aibanta mutum da jama'a da sanin ne shahararri wanda ya ji mana masu suna hidima can wani iya wa malamai shi a da ya mun ya kata takan shi gaskiya muna fatar Allah ka magana wani abu muna fata za su yi magana manyan su yi magana kuma a yi kokarin rike hannun waɗannan matasa Allah ta yi mu Allah shaidu mu gaba daya sai akan tambaya wani ɗan uwa ya aiko dai a rubuce abinda yake magana cikin suratun nisa inda Allah subhanahu wata'ala ke magana wan kana rajulun yusu kalalatan aw imra'atin lahu aqun aw ukhtun fil kulli wadin min masudus fa in kanu akthar min zalik fa mithlu kafi thulus iya magana kan mas'ala ce ta aya mai magana da gadan dariya ake cewa Hausa ma'ana nan abinda aya take magana idan mutum za a mai gado mai kalala wanda ya mutu ba shi kuma ba shi ƙasa ba shi ɗa ba shi jika ba uba ba kaka wanda ya mutu irin wannan mutuwa baka uba ba kaka ba ɗa ba jika sai dangi to wannan shi ala ke magana ko mace ce ko namiji ya mutu a wannan hali to ya Allah ce in ya bar ɗan uwa ko ɗan uwa falikul wahid minhum masudus kowanne in namiji guda misali kuna da ɗan uwa nan mu gane ita wannan aya da ka kawo akwai ɗan uwa ta ƙasar sutun misali amma yadda hukuncin ya saba da nan da can a nan ya ke magana in mutum yana mutuwa iya da ɗan uwa wanda suke uwa ɗaya ko ɗan uwa wanda suke uwa ɗaya in ɗaya ne bari da namiji da mace ɗaya ne zai gaji ɗaya a cikin kashi shida na dukiya aka raba dukiya abin da ya bari zai gari daya ko namiji ya bari uwa daya ko mace ya bari wasu daya za ka gari daya cikin shidda idan kuma ya ce daga biyu abin da ya sama yan uwa ne bangaren uwa ake magana a nan a nan aka ce za su yi tarayya a kan sulusi sulusi daya cikin uku na dukiya ko suno ne za a raba gida uku a ba su daya wannan shi ne wannan aya take magana ita aya ta ƙashin su nisa'i ba take magana ita ma kan kalala shafi bilhalisu kuma wace fawai risuwa an kaɗin kudin maladin an kuma shi ne mai gadon duka daga duki gaba a can inda aya ta ƙarshe irin wannan magana kalala mutum ne nan wannan ta farko mutum ne ya mutu ya bar ɗan uwa uwa ɗaya kurin shi ne ake wannan magana za a gari ɗaya in ɗaya bari ɗaya cikin shida in biya ban ɗaya sama za ka gari ɗaya cikin uku kuma a nan ne ake daidaita mace da miji duk ɗaya ne ba bambanci mace ko namiji bangaren wasu ga duka bangaren uwarka za a raba musu daidai shi kuma ta ayat ta biyu tana magana akan kalalaci ce amma can ka bar uwa ɗaya uba ɗaya ko ka bar uba ɗaya ɗan uba idan uwa ɗaya uba ɗaya ka bari to su a can in namiji guda ka bari zai ga da dukiyar gaba ɗaya in mace ce ka bari za ta gada rabin dukiya in uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya shi ne ake magana in ka mutu ba ka ɗa ba ka jika ba uba ba ka ka in ka bar uwa ɗaya uba ɗaya namiji kuma a nan in akwai uwa ɗaya uba ɗaya namiji shi ɗan uba bai gano in ka mutu kana da ɗan uwa uwa ɗaya uba namiji guda ɗan uba bai gano amma in ɗan uba kaɗai ya saura zai kwashe duke gaba ɗaya kuma shi kuma uwa ɗaya in dai ba ka ɗaya ba ka jika ba uba ba kaka ɗan uwa da uwa ɗaya ga uwa ɗaya ba ɗaya ba sa ture uwa ɗaya dole a ba shi ɗaya cikin shidda in su biyu ne a ba shi ɗaya cikin uku saura ku uwa ɗaya ba ɗaya uga da gaba ɗaya shi uwa ɗaya mataƙa ba kaɗa kun bai tuba uwa ɗaya matuƙa ba kaɗa ba ka shiga ba ka sama kun bai tuwa uwa ɗaya amma ɗan ba ya tura shi kuma shi uwa ɗaya bacci ne dukiya gaba ɗaya ko shi kaɗai ne a taƙaice dai ya tambaya a ƙarshe to wannan in haka ba da su da sun ko su rumu ba za ba sauran ai a nan ai wannan ana magana mai kusa da kai ne ai akwai misali wani wa ko ƙane ko ƙanan uba don kuma za a kuma shi alƙalin mai raba ya nemi waye mahi kusa da kai a cikin dangi ya ba sauran kusa raba a takaice kenan sai mas'ala ta shi ma nasiha ga waɗanda suke limanci gaskiya akwai matsala da yawa kan samu mutum ya san kira'a ya kan shiga limanci kuna limanci ne kadai ba karatun sallah ba sanin hukuncin sallah daga tariki ce ta masana ce ta hariya a rasa waye mai gyara wani hari bai da katu ko ɗin sanar gyaran sallah amma kira a zau iya ma hafizi ne amma babu ilimin gyaran sallah sai ga masallaci ya rikice na yi sallah a wani masallaci na zo masa buki ne aka tada hayaniya da liman da mamu a cikin mamun akwai wanda ya kanci malikiya ya ɗaji aka dalli shi ne wanda karanta ba amma makaranci ne ta ce ku bari ma da ƙari ta rikici aka ta wuri da sai ka ce ku bari wani ƙari wani na sallah wani bari na ƙari shi ne mami yace ku bari ma da ƙari shi ne mami yace ku bari ma da ƙari me matsalar matsala ce ta wakana idan liman ya tashi a raka a ta ya yi hudu maimakon ya zamana karshen sallah ya tafiya sai liman ya miki zai tafiya nan mai masa'ala a fikin malikiya suna kawo wani masa'ala an zai abu kuskure kan abin ya su ce wanda ya san liman ƙari ne zai yi biyu shi ba shi da sallah amma wanda ya san ƙari ne ya zamana shi ne daidai wanda yake shakka ne bai matsala to shi liman kenan shi kuma liman abinda ya niki shi kuma ai ana magana idan liman ya tashi wajen tahiya zaman farko ne ake magana a zaman farko ne liman idan ya meke annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya tashi a zaman farko firisu ta makamin fadarin je in ya meke tsacak za ta kai koma ya ci gaba da sallah a zaman farko ake magana amma idan ya zaɓi da bai ke ba sai ya koma zamna lafiya lau babu komi ba ƙwari ba ba to shi ne man wannan abin da ya rike a kaji ana hudu alama sai ya kawo wannan hukunci shi zai ƙara ta biyar alif zubi'i ai shi an ce ba dawowa ya ce saboda an ce an miƙi ba dawowa na ce to a shi matsalai shi liman abinda wancan hukunci da liman ke doka ana yin shi ne a raka'a zaman farko ne aka ce ba a komawa nan kuma kai ƙari ne kai dole ka koma ka zamana matuƙa ka zauka ne kai kuma da kace ba sallah ga wanda ya tashi ba ta sallah to matsala ce ta maza ba kuma akwai kusur kanka me suke cewa wai wanda ya san liman zai kara ta biyar sai bi liman bai da sallah misali ta bai sallah tsaya na baku misali na kuma wa kana cewa liman ya tashi raka ta biyu, ya ta biyar sai ka mai tasbihi aka tasbihi sai ida hawa sai aka ce wai in ka huta da kaka kaka tashi ka zamna to wa ya gaya maka liman misali a raka ta uku wata hudu sabar fatiya ka gani ta ka mai tasbihi ya gidawa kun ka bi shi shi su kama mun kurkuka bi liman ku yi subhanahu subhanahu subhanahu da gidan wa kai ma mun aida ka bishi ba ruwanka in dai kun don iyaye wa alaka a ta uku ta hudu ba kaji wurin bayyana ne iyaye bar fatiya iya ta wani hudu muna kwana haka kawai karo da ta shi fatiya ya bari ci wannan haka aka kwanan nan kwanan nan kai abu cewa wallahi fatiya da bari kullum sai mu yi gaba ya shi hudu sai ya tashi ta biyar wasu suke wasu wancan malaka suke musu bishi sun da yasa sun an ce ba abin ba bin liman musu kare ne ita da yakwai kun kawo ta kungiyara kashe gaskiyar magana ta tsirin wani gagara nan mene ne matsalar limamai yawa ba sa karanta ilimin gyaran sallah lazim kana jagorantar jama'a ka iya sanin sanin gyaran kurakurai lalle mun yi bayani kwana dan uwa mana hasan Allah ta ya aika shiri da muka yi kan gyaran sallah su to samu dan uwa a zuwa yau wanda suka buɗe suka yi zirarci ina ga wanda suka fashi kita ko da safa kita mutum wajen dubu sanar shi suka buɗe ta dubu sanar suka buɗe fashi kita kan na bana saura bana fartaji ma kai dubu uku da wani abu suka fartaji su ma ta ga wannan masala ce babba a karama bace ba ko wannan ka ka lura da kyau ka rike abin ko a gaba da ɓaci ka gyara yara kyau gaskiya magana Allah ya taimake mu sai aya ta fara da wannan bismillah a ko na ce mini wani yaran wani yaran bra me yake wannan tambaye shi a wani yaran da ban tambaya gaba yawwa wani shi yawon da ke tambaya me hukuncin bayyana bismillah a karatun fatiha eh mun na iya sha da zamu cin karatun da yaran sallah abin sallah lalle a koruwa ya ta abu huraira wadda ta kawo haka kin makama albani rahimahullah bayanin da ya kula a cikin magana lalle fatiha annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani idza qara'atum al-fatiha min kitab faqra'u bismillahir rahmanir rahim fa inna ida ayatiha yace idan za ku karanta fatiha ku karanta bismillah bismillah ɗaya ce daga cikin ayoyin fatiha guda bakwai wannan karanta da na karanta bismillah wajibi ne akan dalilin wannan hadisi dole a karanta fatiha to amma yaya ne karantawa yace dan akwai zama ko dukkan bulu ga mara mun karanta daga wata ruwa al-bil malik ya sala bayan annabi bayan Abu Bakar bayan Umar ba sa bayan bismillah rahman ya sala bayan wani iya bude karatu alhamdulillah rabbil alamin duk wannan fulata kin magana karshen hadisin Hafiz bin Hajar ya karuwa cewa iyayinta ne a ɓoye shi hasalin magana kenan akwai in ka zo kai kabara ta harama allahu akbar a ɓoye a korin bayyana wani a asirce za ka iya kusa bilar sami na alimi min shaitanu rajim bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman cika da karatu kenan ana ta'awuzi da bismillah a ɓoye sai a ɗaga karatu da alhamdulillah rabbil alamin Allah ta yi mu
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء نعلى سبحانه وتعالى na buga misali ga duk wani wanda ya kama wani Allah yake tsammanin biyan bukata ta wannan hanyar wannan wanda ya bi unwane ne kaba ba Allah ba Allah ke buga misalin duk wani mai kama wani masoyi mai agaji wanda ba Allah ba Allah ke bayyana maka da raunin abin da ka kama ita ka matsal an kabuta ta kasa baitan kamar zaman tautauci kamar tautau gidan tautau gidan tautau din da wanda kowa ya san shi a gidan kaka da gidan tautau dai inda ke raga-raga tsara-tsara bai ɓoye shi bai mai maganin zayi ko sanyi gashi nan dai a yi amma sunan gida ne kuma kowa sun dai raunin gidan tauto ba shi da wahala lalatawa to Allah ya ce wa inna ahanul buyut labatul ankabut laukal alamun mahi raunin gidaje kaf duk wata dabba duk wata kwari duk wani halitta Allah ce mahi raunin gida da wani kwari gidan tauto haka Allah ce Allah ce mahi sanin halittu na shekaran shi kuma ya ga mana babu gida mahi rauni kamar gidan tauto to wanda ka san ka kama banza a raunin irin gidan tautau rashin amfani shi wanda bai hana a kama shi bai hana a kashe bai hana komi amma sunan gida ne gida gare shi amma bai ba mana ba to shi da wannan haka duk mai kama wani Allah ya kama banza banza ta kama laukanu ya inda sun sani da su kama ba shirme ne wannan da kace na kudda a watan haƙ wanda zai takazu min duniya
والذين والذين اتخذوا من دونه له دعوة الحق
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال
الله ce lahu da'watul haqq Allah shi kadai yake da haƙƙi na cancanta na bauta ta gaskiya suna ce la'ila illallah shi ne mai haƙƙi shi kaɗai ne ba wani fa'i shi lahu wani khas khas kaɗai shi kaɗai da haƙƙin bauta wanda zai da wani min duni duk wanda ake bauta ma wanda ba Allah ba masu tsammanin wani abu la ya ji wani rushe ba sa iya amsa musu koma ne la ya ji wani rushe ba sa iya amsa musu kowace bukata sai baka yake baka misali da san shirme ne kurin wahala ce sai illa ka basta ka sai dalma kamar wanda zai zo ruwa imma a tarki imma a rijiya maimakon ya sa guga ya kwasa ko wani abin kwasa ya kwasa ya mai kanu ruwa zo ruwa zo ya mai kanu kasa ba wani bai da hankali ko a gaba kacar mabuci to haka kasa misalin mai kiran wani allah kamar zai da wajen ruwa ne ya rika mai da hannu ruwan ruwa ya zo haka misalin shi yake a wajen aikin banza da kiran banza ba na imi a wani kome to mahobi ba da har abada wannan ruwan da yake rika hannu ba yadda na ruwa da zai kanci ya shiga hannunka don haka tumau da aure kafin lafi da da haka kiran ibadar kawarai shirme ne bata ne wahala ce kwarfi yace inna allaha ya'lamu ma yad'una min dunihi inna allaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay wa huwa al-'azizul hakim
inna allaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay shi Allah subhanahu wata'ala ya san duk abin da kuke kira wanda ba shi ba in menene Allah ya san da halin da kuke ciki ka bar shi ka kama wani wanda yake bawa ne na Allah alhali wa huwa al-azizul hakim maimakon ka kama Allah Allah shine buwaye mai al-aziz mai abin da yaso ba abin da shi gagara shi amma a lokacin da mafi yawa an gama azizul hakim al-aziz aka hakim domin asalin kamar izza a matsayin makhluk bai wanda yake da irin wannan mulki da waka zaka yana kama karya yana fatan-fatan tutun na kokari da abin da gada mata sai kama karya to shi Allah azizi ne kuma mahaifi ne mai hikima ne iya aje komai a wurin shi ka bar Allah al-aziz al-hakim ka kama shirme akwai matsala tabbas Allah ya shirye da mu yace wa tilkal amsalu وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وتلك الامثال نضربها للناس wannan misali da aka ce masa ya kan masal da misali ne Allah ya bugawa waɗanda suke bautar wani Allah ci irin wannan misalai da Allah yake bugawa ce muna buga wannan misali dan amfani mutane dan su gane gaskiya da ƙarya su gane halin da suke kai shi mai gaskiya gane hanyar gaskiya wanda cikin bata ma gane bata shi shi dalilin buga wani misali Allah ke yi ci amma wa ma aqilu wa illa al-alimin ba kowa ba ke gane misali da Allah ke bugawa sai suka san Allah Allah sama cikin lansu
خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين خلق الله السماوات والأرض بالحق Allah ya tabbatar mana ya halitta samai da ƙasai don manuwa akan manuwa akan wata manuwa tashi ya kawo mu nan ya ajiye mu a nan mu a matsayin bayi ya kawo umarni da hani wanda ya bi gidan aljanna wanda ya ki gidan wuta bayan aiko da manzanni duk wanda manuwa a kira Allah ya yi wani abin don wata manuwa ba haka ba kodin kara be ba haka ba ne sannan ta fa hasibtum annama khalaqnakum أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون fata'ala Allah فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم التي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا كنا tsammani haka kurin muka halice kurin karaji zai ba wata manuwa haka ne tsammaninku in kuwa haka ne ta fata Allah mulkul haq bai wa Allah ya yi ƙarin yakin maza yakin maza ne a haka duk wannan dune a yi wannan rana a yi wata a yi dare a yi rana a yi ka kashe kashe aka yi ka nan mutu da mace duk wannan neman gaba daya duk a banza aka kuna sarari ne a ba da muwa wani ake maza ne shi ne misalin da lokacin da bana ganin wannan aka ce musa abin umar cikin bayanin da yake wa ansar su gano akwai wani akwai maganawa su a gidan ansar a gidan ansar su gano a gidan ansar akida ta ate wani babu Allah kun babu wani amfani ci kurin haka ake rayuwa kurin haka kurin ake rayuwa kurin a gadare a gara kurin a ci a sha kurin haka ce ake da su ta ate ce babu an bauta mun yi wasa cikin bayani da yake buga usai cikin shugabannin wasa sun gano cewa wanda mata mai da Allah ce yanzu ya ce kana cikin daji da rauka ga misali kana bakin ruwa sai ka ga wani jirgin ruwa ruwa iya tambal tambal da cike da kaya wannan ruwan bai bar hanya ba iya ta iya sak duk abin da ake kudu iya ta yi sak bai bar hanya ko ruwa ya kaɗawa ce zai ya ce wani jirgin bai da roba ce a bai wa akwai da roba shi akwai mai gidan shi akwai mai tani shi ita yanzu zama tambaya kana cikin dashi dabba ka kana cikin ka gama kana kwan sai mutuwa kurin ka yi barci ya ɗauke ka kun da ka halaka kun ka ga dama ka ga dabino da madara da abinci kaza iri kaza kurin tire abinci iri iri a cikin tire zama na sama kabari ba kacce kasha ka tsari ce da ala wannan abincin zai kawo kashi madara ta zo da biyu da zo ruwa ya zo komi ta gama haka kuma wanda kasu ta akwai wanda kasu akwai wanda kasu tabbas ya ce ruwa na tona dole wannan tafiyar rana da wata da turmamu da wannan abin irin wannan yanayin duk wannan da gaba daya zai yi ba mu halici waye ce gaskiya bai wa hankalin shekaru biyu a ci ban halittu shi kuma an turo shi ne sa'adai turo shi je gani ya gaci abuwa wani ya zo ya zo madina ya bata yaransu a cikin garkawa ne gaje kan maganin shi shi ne zuwa da shi haka ya ce to wannan magana ne ma turo na kai amma zan turo maka babban shi kenan sai ya koma ya kaji ne ka dawo da tuska ta taba taba me ka zaka dawo ya ce a jika da kanka jika da kanka sa'ad ya tashi bin masu tashi ji bugan bugan bugan mace wai a ce a ji hankalin haba da tijo kai da kanka mutum mai hankali kada ga mai muke gode in gaskiya ce ka dauka daga mawa kan mai matsalai na ka gaba mai kyau ma ya zamana to da jika jika shi ma mai rona bayani na maganar bakin teku maganar wannan duk wani abubuwan ya mashi gaskiya akwai magana tabbas akwai mahalici wala Allah sai ka ta gano cewa lalle dole akwai mahalici Allah ke ta wani hanyar samu waɗannan manya-manyan manya-manyan asara daga nan shi sana ce koma gida sai kowa ya bai iska gida a fili kowa wato daga yau ni ne duk wallawa matuƙa da sun fali mashi dole ko ka musulunta ko bane ba kai daga nan musulunta shi ka madina ya da mutum gaba ɗaya kina takaice kenan wannan akwai jan hankali cewa idan mutum ya tsaya da kyau zai gano kurin halitta wannan ɗan wata yawan abin kurin ya tsaya mashi da ayoyin Allah zai gano da girman Allah cewa kuma lazim mai wannan hikima mai wannan ikon lazim abu dokar shi Allah ta yi mu kina Allah ta biyi ba wannan abin sai dan manuwa tabbas shine abin Allah ya yi musu wannan dan wannan manuwa ita hatta sa duka gaba daya su ma bayi ne su ma bautar Allah suke Allah ya sauke ci musu isiya tsawon aukana alalla a tsayin da tsayi saman kasar gaba daya Allah bayan ya yi su ya ba su dama ku zo dole ku abu abu da Allah ke so in ma tsawon ba aka ha sai mun zo Allah muna masu da'a muna masu da'a shi Allah ya so dole ka bi abin da ya so ko baka lada akwai abin da Allah ya dole ya kai kakka ci tuwo kakka sha ruwa kakka yi barci ka gani dole ka je ka yi barci dole ka yi tudu dole ka yi kashi duk matsayanka kuma kana hankuri ba ta shugaban kasa ne zai kashi a shi shugaban kasa ne zai shi bai kashi ko ko mu nutsakin kashi mai mai kashi ba kwai kwace wutsari shi bai shugaban nan shugaban kasa ne bai shugaban ne shi bai wutsari ma kan mutsaki ba zai shi hutar wutsari dole yi yanda kaje mun kaje kaje hankuri shi ma dole kuma an sa ran debu yar kaza sai ciki murda dole daya ko a shiga ba shiga ba dai ba ba ko mutum da kima ce ko ko mutum da kima ce wallahi ko da kima ce kada wallahi kima ce ko da ba kowa bane wallahi yace kenan Allah subhanahu wataala ya halitta samai da kasai dan gaskiya ce inna fi zalika la ayatan lil mu'min halittar samai da ƙasai ƙwarai aya ce abin gani a lura ga masu imani Allah samu alawi
أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون نعم اتل ما اوحي اليك من الكتاب ككرنتا duk irin abin da aka maka wahayi na wannan littafin ƙwarin kurin karanta ba ruwanka iya ɗaukan bin abin da aka maka wahayi kai na kun isarwa ce imani rashin imani tsakanin Allah da bayan shi aikin manzannin Allah isarwa ce kuma wa ma'anar rasul illa balagu mubin eh isarwa ce kurun nasu yace bayan umarni da isar da abin da aka yi mai wahayi yace wa aqimu salata ka tsaye da sallah yace ba wasalli a wa aqim ka tsaye da sallah wannan in wa yana lalle magana ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya kuma shi kai tsaye kuma magana tana shafi duka shi umarni Allah a tsaye da sallah wa aqimu salata tsaye da wa Allah ce kenan ayi ta yanda aka ce ayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah shi ma da aka nuna umarnin sallah bayan Isra'i da Mi'raji bayan ya dawo mala'ika Jibril aka aiko mishi shi ma ya koya min sallah a aikace practical aka practical din da aikace ya sabu ko aka yi a gaban su ya koya kuma ce ku kuma ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi kaga nan kenan aikin sahabbai mu ba gan shi ba za su ɗauko mana su karantar da mu yaya yi wannan sallah ki ce da cewa Allah subhanahu wataala ya wajabta sallah maza Allah ce duk wanda yi ta a lokaci ya kiyaye ruku'inta da sujadarta khushu'unta duk abin da kamata a yi iya alƙawari a wajen Allah ta shiga aljanna amma wanda bai haka ba babu wani alƙawari a wajen Allah kashi da babu baka alƙawari a wajen Allah baka alƙawari a wajen Allah mataka baka ta haka ba kina wani ya karanta da mu wajibitan koyon sallah ka yi ta yanda aka ce yawan balagani ba a yau a cikin aikin addini wanda ake samun aljanna me ya saura kamar sallah bayan ita ta saura kuma mahimmancinta gobe kiyama ka zo ka yi jihadi ka raba sadaka ka gina kaza ka gina kaza ka yi aiki alkhairi kam idan ka zo da ayyukanka gaba ɗaya hanyar kiyama Allah subhanahu wata'ala ba a diba sauran aikinka sai an ka sallah a gaba ita za a fara gani a diba a bincika sallah ce cikakka ko ko suna ne dan sallallahu alaihi wasallama yayi magana da sahabi karara sahabin shi da tare da shi amma ya wata sallah yace ba kai ba sallah irin sallah sallah da musalli ko ma har ba kai sallah ba yace su uku ko sallah ce baka buga amma ne ba kai sallah ba ga wani iya sallah mazalaka ta masahabai kun ga wannan bawon Allah iya sallah ne ci ku da sahabbai kun ga bawon Allah inda ya mutu a irin wannan sallah ya mutu wani addini wani ba na babana ba ba ba in sallah ce kiwa amma da mutum inda ya mutu irin wannan sallah haka yin ba sallah ba ne ta kware ce ya mutu a wani addini da ba Hosaifa ya tafi da rijiyar al'amu Hosaifa ya ga wani bawan Allah iya sallah irin bige-bige ne da kun da aka yi gana yi ba ruwan shi da ya ƙare da ce bawan Allah shekarar masarar shekara ka nawa kana sallah shekara arba'in na sallah arba'in ta aka ka shekara arba'in baka da sallah ka tuki banza ka tuki banza a ta tuki banza ya ne hawan belo wanda na bayo an fito da zaki bai aiki da shi wa kawai kai a banza ba inda bai doke tafiya shi tuki banza an fito da lalace to ka tuki banza kun wahala ce kai wahala ce kurkuki kana sallah ma wahala kace haka nan wajibi ne mu yi kokarin gyara lahirin wannan sallah mu tsaya mu yi ta da kyau cikin nutsuwa babu wani aiki da ya kai ta a muhimmanci kuma ita za a fara bincika a cikin ayyukan mu gaba daya a yin kiyama dan haka bayan cewa kin salata sai ki ga maka kuma fadalan ta sallah yace inna salata tana an fasha wal munkar sallah tana ita kanta inda ya kai da ta kwarar sallah tana ma sababin barin aikin banza domin sallah ta kwarai ba wa iya sallah cikin nutsuwa cikin cikin shukurikin gaban Allah cikin girma Allah wannan abin da kake a gaban Allah subhanahu wata'ala iya baka kariya game da shiga aikin banza alfasha da munkar jona kalmomi ne idza jtama iftaraqa wazaftar ka ijtama suna cikin kalmomi da cikin alqur'ani idan suka hada a wuri guda ma'anar ta kan saba amma kowanne da zan shi da ya daukar dan uwan shi misali alfasha an ka da munkar na ce nake nan alfasha da munkar na kawo aiki mai mummuna wanda kowa ya gano da aibin shi munkar aiki da nake ba alfasha amma nake ne amma bai kai ba alfasha nan ya karantar da kai ta sallah tana hana aiki zunubi babba ko karfi tana gyara bawa tana gyara imanaka tana gyara alaƙa ka da subhanahu wataala sallah duk wani banna tana in dai ka tsaka ka in dai ka yi ta kuma ta a wani da sallah har iya kaza a sallah ce bai ne kamata yi wa domin wajen wannan labari ne daga Allah subhanahu wataala Allah ne wani yace sallah tana hana alfashar muka ke tabbas in dai ka yi ta aka tsaka ta za ta hana ka mata da muka ya ce wadda zikirun lai aka na cewa ambatan Allah shi ne mafi girman abin da ke hana bawa saɓan Allah domin cewa ambatan Allah ya kuma sun fasara cewa ambatan Allah ga bawa lokacin da shi ba ambatan Allah Allah ya ji ambatan a kan sa a cewa tuna Allah a wajen umarni da hanyu don babu banci babban zikiri da abin da zaka ga hukuncin Allah kashi ba karamin zikiri bane tsir da bawa daga saban Allah tuna Allah lokacin duk wani aikinka in ka kwaso loma zaka sa kai na ta zo da kai na ta zo eh ka zaka baki da kai na ta zo shine halaka ce ko haram shine na ta zo me tuna haka a rayuwar shi in wani wuri za ka me matsayin wannan zuwa wani wani asharanci da ba za a rayuwarka kudi da za ka ma wani kudin me ta hanyar allah ce ko ba ta hanyar allah ce ba halaka ce ko haram ce wani ce ba abin da wani babbar mana kauce wasa ba ko abin da allah suke ne alakun hal ambatan allah don shi ba shi lokaci sallah lokaci da ta guda biyar amma zikirin ya ce shi ne ibada da ba ta da lokaci kowane lokaci a dare ko rana a gida ko a waje ko ina a kwance a tsaye a kone hali yana ambatan Allah ba inda ba ambatan Allah ya ce ke dan ambatan Allah shi ne muhi girma kan hana mutum alfasha da muka wallahu ya ala wa ta sana'un kuma kusan da cewa Allah ya san duk abin da kuke aikatawa Allah ya san aikin kowa kina kowa da kashi ci gaba
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون نعم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن الله سبحانه وتعالى أولا آية yana karantar da musulmi masu imani kau ku yi jayayya da ahalar kitab ta batanci in za ka yi jayayya ka yi ta hanya kyakkyawa hanya ta da'awa ta nutsuwa ta neman ganar da shi ba kurin ka aibantar da shi ba wannan a wancan zamani su suke mu'arada da musulunci kuma da sunan ilimi da sunan madogara su mabiya su mabiyan manzannin Allah ne haka suke gani su suke kan hanyar manzannin Allah mama da shi ne ke kan hanyar da ba to irin wannan tunda suna yi da wata madogara da wani hujja a wajen su ka musu tattaunawa cikin nutsuwa ta kyakkyawar hanya yan wannan duk da aka min alkitabu duk wanda zaka maka mai da'awa zaka wa mutum da'awa ba dan kurin ka aibanta shi ko ka bata sunan shi ko kun ka kure shi ko ya ji kunya a kame usulubin da kana nema ne ya gane gaskiya ya dai bai gane ba ɗazu wannan uwa ke kira na kusan ƙari bayan ƙari biyar kamar na mas'ala dama a yi nasiya da ‘yan uwa yakan lura wasu ‘yan uwa wanda su gane suna cikin tattadanta ya gani cikin tattaunawa da wanda suke ‘yan gargajiya ba su gane suna ba suka yi zahi suke kai ɓatacce ne ko mushiriki ne kai ba ne ko ka zaka ɗan gida ne a ai daman ka san ka gaya musu ba daman ka san matsayin shi iya ka iya bid'a amma shi bai amince bid'a ce bai kyau ka ga iya wata shirka bai amince bar shirka ce kai da mun ka san matsayin shi ba kace ba kai mushriki da kai dan bid'a ne ba a kokarin ga mai mai bayani da gane wannan abin da ke ciki bid'a ce ko shirka ce da yawa wallahi ta wannan hanya ba kai mai kai ba amma ka mai bayanin hanyar mai shirka da kan kuma sarar ɗan uwa wanda ɗan tsubbu ne asali kuma da ƙur'ani suke suke magaci iya maganin mata ku ce shi bai taɓa kawowa a ka ba abinda yake shirka ce da Allah ya ce don da ƙur'ani muke yi kun muna samun kuɗi mala kuma ba san biyan bukata ke cewa na tara kuɗi mala mace wala a ka bai taɓa kawowa ba a ka da shirka ce yana bayanin da kai na yana bayani ne akan maganar shirka ya ce wallahi yanzu na fahimci abin shi shirka ce da Allah ashe ta ƙur'ani mana shi da shi kodai ka amma shi bid'a ne ba shirka ce ki to amma bid'a ce kai ga kuma mun imai bayanin me bid'a ne da kai shi ne ya kuma rama wannan sai gano amma kada sai kai mushriki ne kai dan bid'a ne kai to ka bata ka bata ya gaskiya magana da biya shi bare ka kai wai eh ka ga ne maka magana sai kuma bayanin sunna kuma kai bayanin shirka kuma ka kare ya kamata kai wannan kai mushriki ne ba shi ne kullum yan uwa akan mas'alar ta hurtarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa إذا قال هذا لأخيه أنت كافر تبقى بي أهلهما معنى ما قال البخاري كافر في المكاو ماذا ذلك cewa duk wanda yace wani kawuri ne kace ma wani kai kawuri ne manzara ce wannan kalma ba ta faruwa kasa a ɗayan biyu ne sai ya doke ka ɗayan biyu ko me wani ya doke ka ko ta ga taushi ce in kace wani kawuri ne to wannan kalma tana zuwa in ta jini shi ne ya ta hau da zama amma ta je kawuri ne kai ta je ba haka ba ne to za ka damu eh ga wanda gudu hatar dinuwa da hatar dinuwa haka tsina mutum da kamar a tsina mishi ba aka bai tsina wani tsina mata wata za ta je an mutum ba cin da tsina mishi ya tawo kuma tawo ba cin da tawo shi ba ya ta dawo kanka kaga wani shi aka ce akwai bambanci da malaman sunna akwai bambancin ka ce kaza kafurci ne suka ce riga ba wuya ko riga ba wuya ko yin kaza kafurci ne iya da sauki ka ce wani kai kafin musu da iyawa aka uzurka za su kawo hakikin bane kuma abin zai iya koma kanka amma kudin kaza ka huce ne yin kaza ka huce ne to riga ba ce don da yake shi ne shi ka saka abin da ke kanka shi da Allah ce kenan ka a musu jayayya sai ta hanya kyakkyawa ta illal ladzina zalamu minhum wanda kuma aka yi ban suka kiya to wannan za ka kai ma ga fafatawa ko bugawa in ta kara ma kisa ya zo ko bayan an mai bayani ya kiya ya zama azzalimi gari ya ji fuskar suke da kai ku musulmi cikin tattauna musu don suna da wata madogara suna da littafi daga wajen Allah subhanahu wataala akwai at-taura akwai inji to mu musulmi Allah ke muku umarni wa qulu amanna billazi unzila ilayna wa unzila ilaykum ku kai musu muha mun yi imani da abin da aka sabakar mana na alkur'ani a lokaci guda mun yi imani da abin da aka sabakar muku na alkawar ta gaskiyar na mene ne abin da ke da matsalar ahalin kitab a nan sun akwai ruwa bukari kai musulmi ya kawo sun samu littayin a taura injil kayan mazala ya zo tuni an gama jirkita su an sa wani abu an hudda wani abu an tantanta su ra'ayi ya shigo to wannan abin shi yasa kenan annabi kita in alika su ba labari in mutum labari bai alika ta ba in dai ba karara bai saba ma qur'ani ko sunna karara suka yi magana ce kan ku ce kariya sai ku ce gaskiya sai kun ku ce mu dai mun imani da abin da aka sauka kenan in mun imani da na Allah a taura da aka sauka mun imani da mun yarda mun imani da altaura littayin Allah ce mun imani inji littayin Allah ne amma ba na nuku ba amma na Allah mun amince shi kenan mu ba ma kawurtar da ma'ana ba mu ce a ƙarya ce a taura kuma ba ta kwanke mun yarda da littayi ne daga wajen Allah haka isa ya ce mu a musulunci haka da adalci musulunci kaga yanzu za ta yi zaman lahiya a tattara da musulmi ka wurai wuri guda a a tauna abin mu zama addinai akwai zalunci ga bangaren musulmi ake zalunta kai ka zauna da wanda kai ka yarda cewa annabin shi annabin Allah ne manzon Allah ne ka imani da annabin shi amma wai ka zauna da shi wai wuri guda a lokaci guda wannan kalma ko da wasa ba zai faɗi ba cewa annabin ka manzon Allah ne ko da takan Allah ne wa amma wai ka yarda da shi kai haka ne zaman ake mu ma mutu a taura daga Allah akwai akwai inci isa annabin Allah ne har ma aqida musulmi idan ka ce isa ba annabin Allah ba ka huta aqida musulmi an ga isa ba annabin Allah ka huta su akwai sunan iman ta da mu ba su da wani iman ta kurin munafuci ne kurin zama munafuci ne kurin ba gaskiya bace zaman ƙarya ne mu amince su ne ba su amince ba mata ba mu ne ba kaza muke rigima kaza kaza da shi da shi to dai kenan Allah mun umarni ku ku ce kun yi imani qulu amanna billazi unzila ilaina mun yi imani da abin da aka sabakar mana haka wa unzila ilaikum mun yi imani da abin da Allah ya sarkar zuwa gare ku kina atarafun jin wanda Allah da kuke mun yi amince ta kuma wa ilahuna wa ilahukum wahid mu da ku duka abin mu wata ɗaya ne ku duka bane Allah ne kura ba Isa ba ba Uzair ba waye ba Allah ne kai abin mu wata kuma wa nahnu lahu muslimun mu ga wannan abin bautan namu gaba daya mu musulmi da shi ne muka mai kauya zuwa ga Allah kai Allah tabbatar da mu ci gaba وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب nan iya baga mun zana misali cewa haka kenan yadda aka sabkar ma da al'ummomi manzanni littayi kafin kai kai ma haka ne muka sabkar ma da wannan alkitab ma'ana alqur'ani alkitab qur'ani kenan kenan ba gare ka haro ba kai ne ma kashi da haka Allah ce فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به وعند أكبر للتايم كينا كائن كينا التوراة كل شيء سنة ما إيماني دا ولا القرآن لو أنسى عبد الله بن سلام سو سلمان عبد الله بن سلام هي لكتن شوغبا malami cikin malaman alkitab bangaren at-taura wanda ba mai shakka hasu yahudawan sun yarda shugaba ne malami ne amma ka yi musulunta ya zo na nasarar da sallam don ya ce ya ga magana ya karfi ce ka yi magana zo ya karance shi a cikin littafansu ya karance diyin da manzan Allah ke da siffaci da komi ya ce na hannun da zan ɗana ya ce ina ganin shi shi ne na karanta shi ne mamadu sallallahu sai ta gani na gane shi ne da ya karace shi amma ya zo mai tambayoyi don ya ƙara nutsuwa da cewa shikin ne bayan tambayoyi ya musulunta iya cikin tattaunawa aka ce ai ga tawaga ta yahudawa ta kawo ziyara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya muhammad abin da maka mutane na tsaurin kai ne ba san gaskiya su neman gaskiya tsaurin kai ne kun tsaurin kai ne ya ce yanzu zan rufe a bayan hijabi kada ka gaya musu na musulunta amma ka tambaye su matsayina a cikinsu ba ga musu tambaya tukun cewa sana musu gari za su ce ya kuma bayan hijabi suka shi ku annan sadar ce musu waye matsayin abdullahi bin maslam me ya matsayin abdullahi bin maslam ka huwa khairuna wa bin khairuna alim huwa alamuna wa bin alamuna ai ina dan manya babba dan babba malami ne a cikin mu kuma ni ilimi a cikin mu wadan aka suka zuga shi da kyau kai ina babba ne ya tsaya bayani kun sai hutu a gaban sai ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah a gaban su suka ce huwa sharuna wa bin sharuna kai tsaye kuma suka ce mutum banza da mutane banza kai tsaye ya ce ba na biya maka bada ake nan ba neman gaskiya ba suke inda neman gaskiya ake wanda kun ce malami ne dan malamai malami dan malamai heyarsu a cikinsu kai tsaye kun zama cikin mutum banza ne a wani iya bayyana da halinsu ba neman gaskiyar ba suke haka salman farisi bangaren nasara salman shi ma kasa shi doguwa ce a takaice salman shi asalin mutumin farisi masu bautan mutane yan kasuwa masu zuwa kasarsu masu bautar allah a wasu zamanin su ne masu bautar littafi daga sama ahalin kitab ke nasara sai ya gano wannan addini ya yi nashi zama addinin kirki kaga bauta wuta wuta a gaba inda yake sai ya bi su ya yi imani da addinin nasara ta kai dole ya bar inda yake rayuwa kasar farisa ya bi waɗannan ƙarshe dai ya rika hidima ga rubaniyawa malaman alkitab na nasara ya je nan in ya ƙare wanda ya mutu ya je nan har iya ba da labarin wani kisa da tawakana ga wani malamin shi ibrahim ne bai komai bautar allah limami ne ya ce ya mutu an zo ana neman albarka ana tabaruki shi kuma tare yake da shi ya tarkai ya ce muna uki kudin da ake kawa a rabawa talakawa a idan sadaka a shi boyewa yake a inda yake bai ba kowa a nan zo na ce kai wannan ba mutumin kirki ba ya ga zaka da ce ku zo ku gani ya je kai sun inda yake koya kudin ya gwada musu suka mai allah wadai shi daga nan ya gaba ya iske wani ce malamin shi na ƙarshe ne wanda ya iya tare da shi ya ce wa ni salman ni yanzu ga shi da shekaru na sun nisa ina ga alama dai na mustahiya ina ga dukkan alamu da muka karanta na annabi ƙasar zamani lokacin shi kun ban san wani wanda zan tura kamar ni da irin wani halin namu amma wannan annabar da zamani dukkan alamu lokacin shi yayi da siffanta mai garin da yake misali madina din da ke gano siffar garin shi sama da kama hanya ko yin tahiya ya je nan ya je nan hikimar allah allah ya san niyyarka sai taimaka maka bai san madina ba hikimar allah iya tahiya shi kadai ne a da ana kama karya aka kama shi ko aka rada shi bawa da ƙarfi ko zan bawa sai Allah ƙaddara aka kashe madina a matsayin bawa ita ce wajen kuwa a taƙaice ya zo iyakar dabino a garkan masu gidan shi iya aikin dabino a ƙasa yin suna magana manzo Allah ya zo mutum da san zama yayin a ƙasa ya ce iya shuraren su ɗaya wani bai sani ba ya haɗu da kan dabino shi na mafi da ke nama ne ya ji abin da ake hudu kan to dama ya karanta a cikin halin shi an ce bai cin sadaka amma yana an kyauta kuma akwai taban annabta tsakanin ka haure shi akwai allon kan annabta na wani tabo tamfon da kan annabta ta annabta da shi ya ce ɗaya wani tamfon kuma ya karanta a yin shi yanzu dalilin da ke nema da ya tafi da farko sai je da dabino ya ajiye ya muhammadu ga sadaka zala ci a limitin sadaka yi mekawa yi mekawa ɗan zama shi limitin limitin sadaka yi mekawa iya kallo ci a yanzu ya gaɗaya sai ya koma da ya sake dawowa sai ya zo da dabino ta su daga kyauta na biya amsa ya ci a bakin shi ziki na ya gano shi ce dan allah ya mamadu ka buɗe mu bayan kan ga wani kaza na biya buɗe mu shi ya gani ya tambace ya gani ya imani kenan adal kitab ya ce daga cikin ahalar kitab akwai waɗanda suka yi imani da shi falladina a tainahun kitab yi umaru da bihi su imani da mazan zama da ƙuranin ya ce wa min haula man yi umaru bihi haka ma daga cikin ma sunan wani na mana su ma ƙwarar shawa su ma laraba akwai wanda suka yi imani ga cikin ahalar kitab akwai su gano gaskiya sun karance ta su imani da manzan da haka da ƙuranin haka ma cikin ƙwarar shawa ko larabawan akwai wasu suka yi imani da shi haka cewa ma ta hadu bi ayatina illa al-kafir dan haka ba mai musu qur'ani ayyumu sai da mutum butuli ne kawai ne shi kadai in kana qur'ani sama lokaci ya da kai musakin sama اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم ان وكهنا اكو ان وند امس رسوا suna bukatar ƴan wasu cikin addu'a kuma akwai marasa lahiya da Allah ta Allah ba ta lafiya marasa lahiya kuma da sun Allah cikin sai gafarta mu gaba daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali innaka Hamidum Majid Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته